يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا حكا اخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangi yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da sha bakwai ga watan al-muharram hijira annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1446 wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da 22 ga watan bakwai miladiya shekara 2024 in ya inganta shine daidai da dandir jirgin bankas kai tsaye ana sauran mu daga masjid Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu masallacin da aka sani da suna masallacin takan madarun fa a inda muke karatu cikin wannan littafi mai tara albarka mai suna arba'una nawawi littafin da aka sani da suna arba'una hadith wannan kuma insha Allah ta'ala shine darasinmu na hamsin da hamsin da hudu ko ko hamsin da uku malam hamsin da uku ko da hudu hamsin da hudu daidai a cikin wannan littafi mai tsarin albarka mai suna arba'una hadith saken karatun namu shine karatun hadisa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka dai zama lahiya ga musulmi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai ba mu gushe ba muna cikin alhadisu samin ashara shine hadisi na goma sha takwas malam ya ce an abizar mun karanta hadisin ma jindub bin junadata wa abi abdurrahman mu'az bin jabal radiyallahu anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتق الله حيثما كنت ما لا يتي أن محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت شيني مسلم جئونا الله سبحانه وتعالى دي إنديك وأتبع سيئة حسنة تموحا shine mu tsayar da munanan ayyukanmu da kyawawa za su goge su wa khaliqun nasi bi khuluqin hasan shine ka zamna da mutane da kyakkyawar dabi'a wanda mun dauko bayani kan wannan hadisi mun yi bayani a rubuce kan ittaqillah menene ma tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da kuma haiti ma kunta yana nuna je inda kake da kuma mi eh wa atabin sayyi'atan hasanatan tamuha shine mutayyad da munana ayyukan mu da kyawawa yadda za su kankare muna wa'azi wanda mun yi bayani da kuma hadisai wanda suke nuna gafara Allah subhanahu wa ta'ala tana da yawa wanda malumai sun tattauna kan cewa shuwai aiki ne mai kyau za ka yi ko kotu ba wanda duka sun kawo maganganun guda biyu wanda wanda yana ƙara nuna mana cewa rahama Allah subhanahu wa ta'ala rahama ce wanda take mai tarin yawa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala da kan shi yake cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya na bayina wanda suka bata rayuwarsu wurin hayaniya da shirme Allah yana kiran mu baki daya kan mu yanke kamna daga rahama Allah subhanahu wa ta'ala lallai shi Allah ya kasance mai gafarta zunubai wani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa illa man taba wa illa man taba wa amana wa amila amalan salihan Allah yake kaga wanda illa man taba sai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihan Allah yake yayi aiki aiki nagari fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana Allah yake kaga wannan Allah zai sauya ayyukansu daga mummuna su koma kyawawa wa kana Allahu ghafurur rahima lalle shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai gafara ne kuma mai rahama ne hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana karɓar tubar bawa malam ya gargir ko matakar rai bai zo gargara ba duk abin da mutum zai in dai zai tuba to Allah subhanahu wa ta'ala zai yake mai wannan abin da yake wanda mun sha bayanin can baya tuba ta kalkasu kashe kashi kamar yadda mai akadari yake cewa na farko shine ni annadamu alama fata mutum yayi nadaman laifin da yi baya wanni yato Allah ya uda ila zambin sannan mutum ya kudurci niyya ba zai sake komawa zuwa ga wannan zunubin ba shi ma baqiya alaihi min umrihi daga abin da ya rage ma mutum na rayuwar shi to wannan ya shafi laifi tsakaninka da ni tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala to akwai tuba na gaba shine laifi tsakaninka da abokan halitta duk wanda ka zalunta ba ka zuwa ka saki dukiya wani kake Allah na tuba ka yahe mana Allah bai yahe wannan laifi muna fahimta ba ka zalunta wani ko ka ba wani azai shi yanzu wannan in kama wani to dole dole saboda haƙƙin shi ne sai ka je ka kaza ki kace wani na ma sata ina son ka yahe ni wanda asali tuba ana son ka bayyana ma mutum laifin da kai sai ya kalli girman laifin ya ga zai iya yahi ma ko bai yahi ba muna fahimta to kuma ita ma yahiya ɗabi'a ce ta mutanen kai ko ba haka nan ba a sa'an nan muhammad sallam allah ya ce mishi ya kau da kai daga mi daga wanda suke jahilai ne kuzul afuwa kai riko da afuwa a yahiya ɗabi'a ne ne to kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala ya ce kun mana wali'afu waliyasfahu kun afuwa sannan ku kau da kai muna fahimta har in muka yi mai junan mu laifi muka zo muka gane wannan laifi ne muka yi muka roƙi junan mu yaji ko ana buƙatar mu yaji amma mu sani cewa ba dole bane ba muna fahimta ko Allah subhanahu wataala bai tilasta ma bawa sai ya yahi laifin da wani ya mishi saboda in Allah ya haka kenan Allah bai zama adalin sarki ba amma saboda rahama na Allah subhanahu wataala sai yace a'a sai dai wancan mai laifin ya yahi in ba haka nan ba ko da alkiyama ne Allah zai fatan mishi haƙƙin shi kamar yadda mutanen mu za ka ga wani ya zalunce ka ce ka je ka gaya ma uban da za ka gaya ma ko ba haka nan ba yana kallon shi ya wuce kowa to wani ɗan lokaci kaɗan sai ka ga Allah subhanahu wataala ya mai da wannan abin ta sai shi yasa mu yayi zaluntar sunan mu kuma shi ma wannan zamu zamu wanda yayi daidai da gaba da zamu tashi yau wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa khairin nasi bi kulqin hasan shine mu zanna da mutane da kyakkyawar dabi'a muna fahimta kaga yana da cikin kyakkyawar dabi'a akwai yahiya in an neme ka yahiya ka yahiya akwai sahabin da Allah subhanahu wataala ya baya aljanna sanadin wannan ko wanda yake shi in akwai abin da yake tunani Allah zai baya aljanna sahabu wanda annabi yake cewa yanzu na aljanna ya zo sai wannan sahabi yanzu ko aka yi aka yi wanda har wani sahabi ya tarda shi inda yake yana san damun su sahabbai ko kowa tsoron aiki alkhairi yana son ya ga wai wancan mene ne yake ko da yaje ya ga mutunan nan ba yawan iyamun leli da yake ba yawan azumin nafila ba ba ta zaɓai ce to wai ya fito ya gane gaskiya wai wani abu ne yayi wanda Allah subhanahu wataala ya bashi aljanna shine shi ma yake son yayi yace shi in akwai wani abu da yake tunanin Allah zai bai aljanna shine shi duk in ya zo kwanci zai ce Allah ya zama shaida duk wanda ya mena shi ya yaje ne bai rike kowa a ran shi kawai zai kwanta ya yaje ba kowa muna fahimta to asali wai yajiya kana da zaɓi Allah ya ce in an zalunce ka karama daidai yadda aka zalunce ka amma kai haƙuri shi ya zama alkhairi ko a yau wato kenan mutane nan mu gane yajiya in ka ce kaya ne ana buƙatar bakin ka ya furta sannan zuciyarka ta yarda da kaya yanzu misali sai malam wannan ya mun wani abu sai rai ya ɓaci ko ku taso a malam ayi haƙuri ayi haƙuri ban yaje ba fa sai ce a tun da kun sa baki babu kuri na yaji amma kullum in na gan shi ina fatan bala'i ya same ina tunanin ina zan samu dama in rama abin da yake kaga wannan aibin yaji ba yajiya shine in ka yaje mu mutum ka kauda kai daga wannan abu to mai yawanci yanzu muna yin biyu babu kai baka yaje ba kuma kai baka yi mahaƙin ka ba mutum ya ma banna wani ya zo ya sa baki ka ce babu kuɗi amma kana bibiyar wannan mutumin da bala'i da niyyar sai ka rama abin da ya ma da ya sani da bai sani ba kaga wannan bayani ya bane ba ai muna fahimta ko to kenan wannan wasiyoyi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guda uku na farko sai yace mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da inda muke nabi sai yace mu yi kyawawan ayyuka yadda za su san yadda munana ayyukan mu na uku sai yace mu zauna da mutane da kyakkyawar dabi'a shine ai ta hanyar mu'amalar mu da mutane ya zamana duk wanda zai ma'amala da mu yana mana shaida da muna da kyakkyawan ma'amala muna da halaye masu kyau ta hanyar magana mai daɗi ta hanyar sakin fuska a ta hanyar nuna mai junanmu ƙauna ta hanyar taimaka mai junanmu ta hanyar jaba mai junanmu uwan yayi alkhairi ta hanyar kau da kai daga laifukan ƴan uwanmu da kuma yaye musu duka wannan ana ce mishi kyawawan ɗabi'a in muka ce a zaman mu yanzu ya zamana in kana makwabtaka ya zamana makwabtanka suna cewa ne na da kyawawan halaye annan muhammad sallallahu alaihi yake cewa an tambaye shi wai wani aiki ne yake yawan shigar da mutane aljanna annabi yake kun ga bayan tsoron Allah subhanahu wata'ala sai kyawawan ɗabi'a an ce ma annabi wani aiki ne yayi kowanne bayan tsoron Allah sai annabi ke kyawawan ɗabi'u annabi ce ai mai yawanci kai a cikin cikin Allah ma annabi ce abin da yake nauyi bayan tsoron Allah shine kyawawan ɗabi'u to yanzu musulmai muna da karancin wannan kyawawan ɗabi'u din shi yasa bambance Bashir Gane ko kuma Abubakar Jero cikin su wani yana ba da labari ina tunanin Abubakar Jero yace wani musulmi ne sai yake ma wani ya zo ya musulunta wanda ba musulmi ba amsar da ya daga baki yace sai yake mishi wai musulmin da ke cikin littafin ku rubuce ko ko musulmin da kuke yi mun gane musulmin da ke cikin littafin mu ko wanda muke yi ai yanka bamba zaka samu ga abinda manzo Allah ya ce ga abinda mu kuma muke sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ba haka nan ba ga abin da Allah ya ce ga abin da muke to shine wai da aka ce ya zo ya musulunta yake tambayar wani iri irin wanda muke yi musulmi gaskiya ta yi karamci cikin mu amana ya yi karamci cikin mu ƙarya ta yi yawa cikin mu cin amana ya yi yawa cikin mu yaudara ta ba alƙawari yau wasu daga cikin mu har sun yi yarda da wa'ansu wanda ba musulmi ba kan musulmi a to kaga ina muka bar dabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan yana nuna mana ba kyawawan halaye ba karamin abu bane ba wanda annabi Muhammad sallam da shi yayi amfani ya canza kiyayya ka koma soyayya Allah da kai shi ba annabi Muhammad sallam yake ce mishi wa innaka la'ala khulqin azim lalle kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana da kyawawan halaye kana da kyawawan dabi'u wanda kowa yana son wannan abu yau dukkan munan kowa in ya ga mutumin gaskiya zai ji yana kan shi ko dan ni ban ko bai kwaikwai in zama irin wannan sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in suka je wurare suka yi wa'azi suka gama sai su kalli mutanen su ce musu ne kunu amsalina ku zama kaman mu kai yanzu wani malami ne in ma akwai ku suna da karanci zai gama ma wa'azi ya ce ka zama kamar ni wata kila ya ci bashin ka bai biya ka ba ko ba haka nan ba a to ku ne ustaza ko akwai wanda zai cika baki ya ce mu zama kamar shi ne wurin a amma kaga sahabbai saboda yarda da suka yi kan abin da suke sai su ce ku zama kamar mu kuma wannan shaida fa Allah ya musu ita fa in amanu bi mithli ma amantum bihi fa qanidaru Allah yace har in kun yi imani irin yadda su suka yi imani to kun shiru wannan ya nuna sahabbai ba shi ɗayan su mutanen kirki a yau kadiba sahabbai muka magana sahabbai akwai malamai akwai wanda ba ma malamai ba cikin su akwai sojawa akwai likitoci akwai yan kasuwa akwai kaza akwai kaza to dukkan su baki daya Allah bai ce wani da wani ba dukkan Allah yake in dai mun yi imani irin yadda suka yi imani yan kasuwar su ba su ƙarya ba su takura ma mutanen su annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa Allah ka yi rahama ga duk mutumin da zai siyo da sauki ya saida da sauki Allah duk wanda ka bashi wani jibintan lamari na al'ummata ya sauƙaƙa musu ya Allah ka sauƙaƙa musu Allah duk wanda ya tuta ma al'ummata ya Allah ka tuta musu mai yawancin mu mun sani tsadar rayuwa da muke fama da ita a yanzu lallai akwai yanayi kuma akwai taimakawa na wasu daga cikin 'yan kasuwanninmu ka ɗauka yanzu tun daga sama har ƙasa sai 'yan kaɗan daga cikin su yau ina da ɗan shago ƙarami nan sai na ji an ce a'a ai kasuwa misali kasuwa kilon shinkafa yanzu sabuwar shinkafa kilo ya koma ɗari da ishirin maimakon dala ɗari yanzu ni da nake da wannan tsoho a yi sai ce ma sai ɗari da ishirin ha za ka ga masu hali daga cikinmu ba su iya tausaya ma wanda suke ƙasa da shi kaga duka wannan duk mun saba ma dabi'un da annan Muhammad sallam da sahabban shi suke akai wannan ba su daga cikin dabi'u masu kyau na daga cikin dabi'u masu kyau ɗan uwa ko shine ana son musulmi mu rika kyauta samun junan mu da duk abin da kaga mutum yayi kamar da san alkhairi mai yawanci yanzu duk abin da mutum yayi ko ko da abin huska ɗaya gare sai mun mai da huska biyu mun san in kun gane ba yau in sadaka kai misali in masallaci ne ka gina sai zai ce Allah ta da Allah ne wani sai ce ne wa ya san da wani kuɗi aka gina masallaci ina ruwanka da kuɗin kai ma ne mu naka irin nashi wanda ba mara can baka gina mana haka nan ne in aka ga ya ce mutum wani kai kai ne rayuwa kamar duk abin da kai sai an ce wani abin ai shi yasa ana ba da kisa Luqman al-Hakim ko yadda yake da dai shi ko suna tahiya saman kan jaki ana karantar da shi cewa gamsar da mutum sai Allah duk abin da ke wallahi mutane sai sun zage su ko ni kai yo hatta manzo Allah musu bar shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kahin annabi ma ya zama manzo mutum zai hana uwar shi da uban shi kuɗi ya zai ba annabi ayyuri a amma ko da ya bayyana da musulunci sun ce mai musulman banza sun ce mai boka mataimaci mawaƙi makaza makaza makaza makaza makaza kai da ya zo ma ƙarshe da Allah ya ce ma dangin shi wa'azi da ya tara su ya ce ya ku taron ƴan uwana yanzu in na ce muku akwai makiyan mu za su kawo mana hari bayan dutsen nan kun yarda suka ce yarda mu za mu yarda ai ba mu taɓa sanin ka da ƙarya ba a sai ce to ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine Abi Lahab yace kai yanzu manzon kai yanzu saboda wannan ne ka tara mu wanga yaron Muhammadu to Allah wa ranka shine Allah ya mai ya mai raddi Allahu akbar Allah ya mai raddi kuma ya kama sunan shi yace ni tabbata da Abi Lahab wa tab to ɗan uwa na daga cikin kyawawan halaye ko mu kyautata mu junan annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake zallu mu'minuna khaira ku yi ma mu'minai da ta alkhairi duk inda kaga dan uwanka musulmi ko kamar da ta alkhairi duk inda ka gan shi kuma komi ka ga yana yi in dai abun ba sharri bane dari saman dari kamar da ta alkhairi sai mishi da ta alkhairi kuma mu ba mu kyautata mu kauce mu duk abin da zai kawo amuna na amuna da su duk abin da zai kawo amuna nama da su kai kuma ka kaurace shi mu kuma mu kyautata mu junan mu da su kan mu yarda mu rinka shin mutuncin junan mu mu rinka tozarta junan mu haka Allah subhanahu wataala yake musaba annabi in kuka yi haka sai ƙarfin ku Allah ya watsar da shi ya zama da ba ku da ƙarfi ina halin da musulmi suke cikin yau za ka iya haɗa kai da musulmi ka cuta da ɗan uwan shi musulmi ɗan uwa na daga cikin kyawawan halaye a same ka kana ma ɗan uwanka magana mai daɗi da musulmi da wanda ba musulmi ba da ƙarami da babba duk wanda ka tashi ma magana a ce an same ka kana magana mai daɗi Allah da kai shi yake muna ka shaidu wala yajumannakum shan'ani qauman ala Allah ta'dilu idan sai huwa aqrabu littaqwa Allah yake ta bangaranci ha ta kabilanci yayi tasiri kan ɗaya daga cikin mu yanzu misali sabi dani musulmi ne sai musulmi dan uwa na yi shin gaskiya kirista ke da gaskiya sai in ce ai musulmin ke da gaskiya kirista ne bai da gaskiya kaga wannan ba daidai bane ba Allah yake a'a yi adalci adalci shine yake kusa da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to mu rinka yi wa junan mu magana mai daɗi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kalmatu tayyiba sadaqa magana mai daɗi sadaka ce in kai ma dan uwanka magana mai daɗi Allah zai rubuta ma lada kamar kai sadaka yau daga cikin mu akwai wanda ba su ma amsa mu junan su sallama kuma in ka bincika ba wani abu bane ya hada ba wani abu bane ba duk in ka kalla kana da matsala da mutum to ka kalla ni ya hada ku addini ya hada ku addini kuma ya fi komi muna fahimta na uwa kenan mun tsaye mai junan mu magana mai daɗi ko da kuwa wanda ba musulmi ba ne zamu za mu gina daga cikin darussa da zamu ɗauka cikin wannan hadisin darussa masu tarin yawa muna tafiya a guje bayan magana mai daɗi na daga cikin kyawawan halaye ko mulmushi da yawan sakin huska haka annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sakin huska yara kanana annabi ya gani yana tsayawa ya ba su hannu ya musu sallama yau daga cikin akwai wanda in yaro karami ya mai sallama ya baya hannu zai gare na shi ha amma kuma bai hana in yaron ya jiya kuɗi ya ɗauka ya bashi ya amsa bai hana in ya yadda abin shi yaro ya ɗauka ya ce mai amshi amma dai ya bai sallama ya bai hannu sai ya ce ya rina shi ɗan uwa wannan mun jahilci asali abin da ke da kai cikin sallama ne wanda na daga cikin haƙƙin musulmi kan musulmi in ya shi ya mai sallama to bayan sallama akwai take huska mu rinka sakan junan mu huska to ɗan uwa wannan kadiba ana magana baki ɗaya to haka ake so mu kasance ko ina muke matuƙar ba wuri bane ya bada haka saboda akwai wurin da ke ba da dole sai ka kare huskarka akwai inda in ka tafi huskar zai zama cin mutunci gare ka to haka ƴan uwa akwai kauna ana son mu kaunaci junanmu mu so junanmu saboda Allah subhanahu wa ta'ala ana soyayya ne saboda Allah da Allah yana ba da labarin sahabba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace wallazina ma'ahu ashidda'u sai ce alal kufari ruhama'u bainahum suna tautayin junansu suna kaunin junansu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kuma al akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adun sai ce ni illa al muttaqin kun ga ranar tashin alkiyama masoya za su tashi su koma makiya in dai soyayya an yi ta ba na Allah subhanahu wa ta'ala bane to mu so junanmu saboda Allah subhanahu wa ta'ala san mutum dan Allah in kai Allah zai baka aljanna in ana magana soyayya ana magana han matar da zaka aje ana magana han mijin da zaka aje ana magana duk wani musulmi ka so shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba za ku taɓa shiga aljanna ba sai kun imani ba za ku taɓa yin imani ba sai kun so junan ha ba za mu taɓa yin imani ba sai mun so junanmu annabi ya ce shin ba zan gwada muku abin da in kuka yi shi za ku san junan ku ba shi ne annabi ya ce ku watsa sallama tsakani wani wuri annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ai su masu imani kamar jini ne aya qur'ani ta ce musulmi ɗan uwan juna ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi ɗan uwan juna ne su so junan su su kaunaci junan su yanzu yan uwa wannan shi ne musuluncin da muke yi a ai shi ne musulunci da ke cikin littattafan mu kaɗan ne daga cikin mu suke afilikin wannan musulmi ɗan wanka ne kana kalla ya za ka kawo da huska haida yau me ya saba mu ba ki yadda ta saba hada ni da shi ai addini ya hada ka da shi ko ba haka nan ba to na daga ciki ko shine ni na daga cikin kyawawan ɗabi'u ɗan uwa shine taimakon junanmu Allah ya umarce mu mu rinka taimaka ma junanmu duk lokacin da muka ga wani mu na buƙatar taimako mu taimake shi kadiba saboda Allah ya nuna mana muhimmancin haɗin kai masu imani annabi sai ya kalli Ka'aba yake wuri ne mai daraja wurin Allah subhanahu wataala Ka'aba wuri ne da ni kowanne wuri a duniya wurin Allah amma sai annabi ya ce ran mutum mai imani guda ya yi ta daraja wurin Allah subhanahu wataala ran mutum mai imani ya yi Ka'aba daraja shi yasa zaka samu mutum na zuwa haji mutum na zuwa umara amma ina tasirin wannan abubuwan ta tare da mu kaga ka abuta wallahi mutum mai imani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa in sa dan uwana musulmi farin ciki na hi sai shi da in shiga masallaci in yi wata ina ambatan Allah subhanahu wa ta'ala wani na da matsalar shinkafa in kana da ka taimake shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace Allah yana taimakon bawa in bawa yana taimako dan uwan shi annabi ce kai in ka shiga cikin matsalar dan uwanka Allah zai shiga cikin matsalar ka kaga mutum ya shiga cikin matsala ka dai kamar magana mai dadi ai ka taimake shi jisse mutum ya zo ya gama gaya ma matsalar shi sai ka ina ruwa na a a kai wannan abun kai shafa babu ruwa na kamar magana mai dadi in baka taimake shi ba sahabbai rayuwar da suka yi duk kuka ji sai in ce misali sai in kawo su habbai kadiba lokacin da suke cikin halin nan na yaƙi saboda ƙauna junansu saboda taimakon junansu sai ya buƙaci ruwa a an ba shi ruwan na kusan shi ce ruwa ce a ba na kusan shi an ba shi ruwan shi ma na kusan ya ce ruwa su uku kahin a kai ga na ƙarshen ya mutu kahin a zo gabin baki ɗin sun rasa rayuwar mu yanzu fiya wata in aka shigo da ita nan za a rarrabawa sai ka ga wani daga can ba yana zuro hannu a bashi kuma in yayi haƙuri zai samu ko kuma shi mai rabon sai ya ɗauki nashi ya aje sai ya shiga rarraba mu mutane a ina wa yu'tiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sahabbai suna fihi ta buƙatai ƴan uwansu saman kan bukatar su yanzu sahabi ina da matsalar jikka goma wani ɗan uwan shi musulmi yake cikin matsalar jikka goma shi zai haƙura ya mika ma ɗan uwan musulmi ne mu kuma yanzu annabi ce mana yayi ba za mu samu cikakken imani ba har sai mun soma ɗan uwanmu abinda muka soma kanmu na alkhairi ko a to shi ne yanzu halin da muke ciki kakka so mishi kamar shi zamana lafiya na shi kamar mai na shi sai kan ba ta mai fata alkhairi ka bar shi da nashin kawai wallahi matsala ne musulmi ne daga ya ga dan uwan shi musulmi yayi haka in suna haka yanzu daga ya ga yayi haka to shikenan ba zaman lafiya ina za mu tafiya da wannan rayuwa shi yasa kuka ga ba mu da wani ƙarfi ba mu da wani fawa musuluncin gashi ne ga kamar shi musuluncin da ke cikin littattafan mu daban wanda muke yi daban suna daga cikin kyawawan ɗabi'u shine taimakon junanmu sai sa kaga annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun kafin a bashi annabta yana da wannan ɗabi'a lokacin da mala'ika Jibril ya fara zo ma annan Muhammad sallallahu da annabi bai san mala'ika ba ai ya tsorata ko Khadija da ta tashi zana halayen annabi masu kyau mi ta zana tace ai kai ne taimakon mutane kai yanzu ka ba kana taimakon mutane annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake kowa alkhairi cikin mutane shine wanda mutane suke amfanuwa da shi ni yanzu in ji ba kai yanzu ka ji ba amfanuwa kake amfanuwa ake da kai inda kake ko shi kuwa ake da kai wallahi akwai wanda da yawa daga cikin mu kai mu al'umma annabi in dai ba amfani in dai ba al'umma annabi ba ta amfani da kai komi wallahi ba ka da amfani shi wannan al'umma Allah ya ce ni kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan kaji fa na daga cikin abin da yasa Allah ya zabe shi ne kumani da kyakkyawa hali da mummuna na daga cikin umarnin da Allah ya mana mu taimaka ma junan mu wurin aiki alkhairi kan mu taimaka ma junan mu wurin saba Allah subhanahu wa ta'ala yau ka diba misali masallaci ne nan wurin za mu iya zawa mu sallah kowanne daga cikin mu aƙalla sai a samu sama da jika biyar cikin aljihu shi a amma yanzu in ba cikin wannan abin zai lalacewa sai kiga sai an zo ana neman taimako a yanzu in wutan nan ta kare sai kaga yanzu kan limi wani na yan kwanta a rubuta fi sabilillah je coci kaga ka sama haka a wannan yana nuna halin da muke rayuwa fa to mi kake tsammani yanzu mu in mun mutu iyan mutun taso je ka diba masallatai mu ba su rayuwa limamman mu ba su rayuwa ladannan mu ba su rayuwa masu kula da addinin mu ba su rayuwa fastoci in kaga an ce wani fasto ne ke yana da furja an shari eh yana da daman ba ba za ka ba za ka zama faston ba dole sai kai yanzu mutuna mutanen da suka zo suka taimaki naku ni kake tsammani da nasu ba kin soci bane ke gina mu mutanen mu likitoci da rijiyoyi so ni kake tsammanin nasu kai ka taba ganin kirista ya zo ya miƙe yana jama'a ku taimaka mini ai ba dan ba su da bukata ba to sun ruha ma kansu asiri kuma suna taimakon junan mu kuma yanzu ba wanda ba su da kima wurin mu irin masu kula da addinin yau daga an ce kai malami ne ko kai ustazu ne ko kai ladan ne ko kai liman ne to ana nuna kai da arziki ko ni haka riga in ka tsaya sai ake kai malam na san ya ji ya maula wani ko ba haka nan ba a kulla in ka sace a ce ah ni malaman da ko ina ce samun kuɗi wai shi bai tambaye kai shi inda amma kai tun da kai malami ne wai kai ina kake samun kuɗi da Allah ya zabi mu shiga ba a addinin mu addini ne mai tsari mai kan gado Abubakar da da aka nan shi shugaban musulmai a da aka yanka mai albashi a matsayin shi na shugaba ya fito zai tafiya kasuwa ya ce albashin da aka yanka mai ya mai kaɗan aka zamna dole aka ba shi albashi wannan zai wadata shi a matsayin na shugaban musulmi je nan kasashen saudiya libi ina ina je ka ga limamman su wa ke kula da su gwamnati ke kula da su amma kuma limancin ba kowa ake sa ba sai wanda ya karatu mu yanzu kuwa ne ne ke ba da sallah mai yawanci wanda suke ba da sallah su ma ba su iya ta ba je cikin ma'aikata sai ka ga mai gadin ma'aikata ke ba da sallah tun daga jiyartar har sekretar ba wanda ya iya ba da sallah shi ma mai gadin sai ka ga dai saboda an ɗauka ba da sallah aiki ne na marasa gata shi yasa aka tura shi gaba wani yana ba mu labari yace irin yan ONG ɗin nan buɗe su sun zo masallaci za su yin sallah da suka zo masallaci za su yin sallah sai ga wani yaro zai sallah ko da yaron ya zo shi ma sai ya tsaya ba sai suka ce mishi nawa shiga gaba ko da suka shiga gaba sai biyo ce wani ya tare ya kama sai suka ce mai nan ci sai kan ku kawai za ka iya haɗa duka kai ba ka tare ya kama ka ja sallah sai bawon kawai mu dai mun bi ka ko ba haka nan ba ne yau ka diba cikin mutanen mu in an ce wane shine ladan masallaci to abinda ake so rige shi ya zama na takoe in an ce wane shine malami cikin unguwa ya zama na ba shi ba sa kaya masu duba amma in an ce alhaji wane director wane daidai wane su ake so a gani cikin zabga zabgan motoci ga manya manyan kaya na alfarma to kai yanzu mutanen da kuka mai da masu addini su ne makaskanta a cikin ku kuna tunanin iyanku sun taso su zama masu addini a ai sai wahala to yan uwa ga shi lokaci yayi muna da mu minta wannan kyawun ɗabi'u abu ne wanda yake mi mai tsaho kware da gaske wanda yana buƙatar bayani musamman halin da al'ummar mu take ciki yanzu suna buƙata a tunatar da su menene addinin ku kadiba an ce bayan tsoron Allah ba abin da ke da nauyi irin kyawawan ɗabi'u annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wanda yi kowa alkhairi cikin ku shine mai kyautata mu ni iyali shi yace ni kuma na yi kowa kyautata mu iyali na wani zaka samu daga cikin mu yana da amman yana bakin cikin shi ya ta uzubillahi kun gane wani yana da shi yana bakin cikin shi ya ci garan shi balle ya ba wani akwai kuma wanda zai ci garin shi hana iyalan shi kaga shi ma wannan ba kyawawan ɗabi'u ba ne ba akwai wanda za ka ga yana cikin wadata makusantan shi suna cikin matsala shi ma wannan ba daidai ba ne insha Allah ta'ala sai mu saurara tunda ne na san yau bayanin wata kila bai buƙatar yawan tambayoyi ko amma ne za mu saurara saboda ba mu sani ba kenan sai zama na sati mai gaba insha Allah ta'ala za mu ci gaba da bayani kan kyawawan ɗabi'u wanda shi ne wannan addinin namu da shi ne annan Muhammad sallallahu ya canza makiya suka koma masoya kyawawan halaye ne annabi ya gwada ma mutane da yawa suka bi shi kyawawan halaye ne abubakar yake da sahabba annan Muhammad sallallahu alaihi dukkan su sai suka tasirantu da wannan ka tuna mutum nawa ya zo wani annabi za a ce mai san ma ya saurare shi amma saboda kyawawan halaye na annan Muhammad sallallahu alaihi makiyin shi sai ya koma masoyin shi to haka ake son musulmi mu mu zama amma yanzu ka kalla sai kiristoci ko wasu wanda ba musulmi ba suka yi mu wannan to Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu kaga Allah dai ya yaba annabi yace ba shakka wa innaka la'ala khuluqin azim to Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da kyawawan ɗabi'u kenan insha Allah in akwai mu tambaya ko kuma wani da aka yi kuskure za a iya tunatar da mu alaikum assalam wa rahmatullah mutanen da ke azumi eh aha yake wai mutumin da ke azumi sai jini kita aka iban mai jini azumin shi ya yake na daga cikin abin da ke kare azumi iba jini a iba jini bai cikin abin da ke kare azumi hasali dai abinda malumai suka tattauna shi ne sa serum ko allura ko kuma ƙarin jini amma ai iba ne aka yi gare ka iba jini bai daga cikin abubuwan da suke karya a zuwa wallahu ta'ala a'lam alaikum salam eh eh haka ne wancan sata an zo bashin tambaya ko wani ba Allah ya ce wai yana sa mai bayani dangance da zina wanda zina ta kasu kashi kashi annabi ya ce idanuwa suna yi kunne na yi baki na yi kaza na yi kaza na yi ya zana abubuwa biya wanda suke zina to asali kamar yadda nace da kaji an musulunci ana maganar zina kafin wancan kanana ana maganar babban ne to ita kuma wancan zina babba ita ce zina wadda take da haɗarin hallaka mutum nan da dan tana daga cikin kaba'ira tana daga cikin manya-manyan zunubai muna fahimta amma in mutum ya tuba Allah subhanahu wata'ala zai yage mai sannan akwai zinar da in kai ta ana buƙatar ba tuba ba tsakaninka da Allah kaɗai ne in ɗiyar wani ce sai ka je ka nemi ubanta ya jiya in matan wani ce wanda na daga cikin zina mai bala'i annabi ce kai zina da muharramaka ko kai zina da matan makwabcinka sai kuma zina da mata aure to kaga yanzu wannan mutanen guda uku ko muharramaka ko kuma kai zina da iyan wani ai wani zai ce ma ai malam duk kowace mace iyan wani to ko ba haka nan ba to ana magana yarinya wadda take karkashin kulawar uwarsa da ubanta to wannan in kai zina da ita muna fahimta to ana buƙatar sai ka je ka nemi wancan uwaye naka su yaje ma haka in kai da masu wani to sannan akwai sanar da in kai kuma Allah za ka roƙo ya yi ma wace iri ce ita ce ta ido ko ta kunne a to ta irin matan banza irin wanda su kawai sai yi fito su yi wanka gaba hanci sana'a su kenan kawai su a neme su a ba su kuɗi to kaga ita wanda yanzu ba ƙarƙashin kulawa wani ba take a to ita yanzu wannan in ka yi da ita za ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma in ya ga dama ya yi ma in kuma ya ga dama ya ma azaba to sai zina ta abin da ya shafi idanuwa da sauransu su wannan su ne wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake bayani in mutum ya zo a ruwallah ya wanke idanuwa to in yayi ba da san shi ba akwai wanda asali mu ne muke zaba ai Allah ya ce mana a gaya mu mumine maza ko mi za su yaghuddu min absarihim li ke ganin bakin da ka ga mace ta taho ka ne tabbatar mace ce abin da ake bukata ka samke ganin ka ba a bukata ka ci gaba da kura maka ido ka ce bari in yi guda mai kyau a'a daga ka ga mace ce to ka samke ganin ka haka su ma mata aka gaya mu daga sun ga namiji to su samke idan su yadda kallon mace yake haramu ga namiji haka kallon namiji yake haramun ga mace sai inda aka halitta ko a akwai wurare biya wanda shi ma za mu za mu inda an halitta an halitta wannan kamar yanzu misali wanda yake nema armo mace ana buƙatar ya ganta ko wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace abin da ke yawan kai mutane aljanna shawa wa tabi bayan tsoron Allah yace abin da ke yawan kai mutane huta shine ne fadin su da bakin su to Allah subhanahu wataala ya gasar da mu to ita wacce zunai ita ce take da hadari wurin ba da kai da sama ita ce wanda ba a yarda baka cewa da mazunaci ne in ba shi yayi bayani ba in kuma ba ka kawo shaidu ba su kuma shaidun sai ka kawo mutum nawa mutum hudu to akwai wani matsala na gaba to in mamacin arme ce mijin sai ta zo ta tana zina sai ya nemo kato hudu shaida ko ko a yanzu da namiji zai ta zo matar shi da wani ko kuma yana tuhumarsa da wani shi ba a bukatar sai ya kawo shaidu haka ita ma ni za a yi za a gawa wurin alƙali ne ko zai yi rantsuwa sau hudu ya ce ya rance da Allah mata shi wance tana zina ya yi ɗaya ya yi biyu ya yi uku ya yi hudu na biyar fa sai ya roƙi inuwa Allah ta tabbata gare shi in ƙarya ya muta amma daga wannan ba a ne ita kuma za ta yi rantsuwa ta ce ta rance da Allah ba ta taɓa yin zina ba ko bai kama ta tana zina ba sai ɗaya sai biyu sai uku ita ma sai hudu na hudu sai ta ce to har in ta yi zina kuma hushin Allah baki ɗaya ya tabbata gare ta a muna fahimta to ita kuma zina wacce shaidu ake bukata ka kawo guda hudu shaidu kuma mu kiyaye mutumin banza bai ba da shaida mutumin da aka san shi da ƙarya ko kuma fasiki ne a fasikai suna da yawa subhanallah suna da yawa kaga ku yi hakuri in bada misali irin shan taba duk mai shan taba ana neman shaida akan ma ya matsu nan shi mutumin banza ne ko shan giya ko kuma wani mazinaci ya ce shi ma zai ba da shaida akan zina a to fasikai suna da yawa Allah ya tsare mu to ana buƙatar mutanen kirki guda hudu su zo su ba da shaida shaida kuma shine za su tabbatar da cewa sun ga mutum yana zina mu kuma yanzu mai yawanci mun har a cikin zato annabi ya muna ka shaidi ya mun da shi da kaga wani ya shiga cikin daki da wata ya jawo koha sai ka ce yayi zina da ita ko ka daga kaga wata samari na dauka ta sai ka ce masa na ce ce ko kai bayani gaban Allah subhanahu wataala kwarai da gaske ko da kuwa tana yi menene dalilinka ka kama ta sai kuma in ciki ne ya bayyana gare ta ko kuma in ita da kanta ta zo tana baka labari ta ce ai san mazinaciya ce tana zan tana kaza tana kaza ai muna fahimta ko to Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu ina tunanin bayanin zai ya hito ni ko ko akwai a'a banda kai kai ai baka ci kan da ka ce ka gani ko ko ana son ka kawo shaidu guda hudu wanda za su tabbatar da maganarka ko su karyatar da maganarka ai mun gane ko kaga in haka ne shaidar da yana da wahala kuma Allah yayi ne duk dai ya ruha mu bayan shi asiri eh aha in ka sa portable ka dauka ka ga yanzu na farko muhara da kai kashi ya kamata a baka wanda ya dauka wani da gaske dan Allah subhanahu wataala yace ta'awanu alal birri wa taqwa duk abin da yake na daidai da'a ma Allah shi ake taimaka ma abin da yake saba Allah ba a taimaka mai kai musulunci yace in kaga mutum yana saba Allah kaga mutum yana zina ko kai kadai ka gani ka kauda kanka baka gani ba babu ruwanka kai ma ka je ka da kai fama da matsalar ka wanda ta ishe ka kai ma kana da naka laifi haka nan ne amma yanzu da ake mutum wiwi yake kawowa saboda abin wanda yake da alaka da al'umma kuma yanzu wannan mutumin zai iya zauwa ya tuba ce Allah ya yaje mishi kai in ka zo ka bada labari ba kage yanzu da ka bada labari ko ka dauki ka ce kai sulmaz ka dauka kaga na farko kai ga hukunta ka kai mai ya tabanna ne saboda duk wanda ya gani wannan shi ma zai koyi da kai ko ba haka nan ba kuma Allah yake yana bukata a kawo mutum hudu yanzu kai kadai ne sai sallarka a Allah gwani hikima ne yanzu ba ku san technology ta kai inda za a dauko kan mutum a kai a nuna shi ne ke yi ba ko ku san wannan ba an yi nisa cikin wannan za a iya ɗaukawa yadda ka san kai ne kawai sai wanda suka kware cikin harka za su gane ba kai bane ba shi yasa Allah ya ce daga an zo mana da zance mu tsaya mu bincika duk maganar da aka zo ma a a a duniya ta lalace a ce wani kaza ki kace a a babu ruwana ka bari ce wani ya zo kace wani naji an ce kaza kake yi gaban shi to kun ga duka musulunci yana san wannan na daga cikin kyawun ɗabi'u in ka ga mutum ya laɗe wani wuri yana busa taba shi ba wanda ya sani babu ruwanka kai ma baka gani ba in ka ga wani ya rungume ya wani cikin kwana babu ruwanka Allah ya raka taki gona ka kauda kanka sai in kai kana daga cikin mutane ne hukuma wanda suke umarni da kyakkyawa su yi hannu da mummuna amma nan ka zo ka zama cikin mutane kai ta duniya ta lalace kaza kaza kaza ka ga yanzu kai ma kana kwasan wani zunubi ne wanda wata kila ya hina shi da ya aikata ai muna fahimta ko to shi yasa musulunci na daga cikin kyawun ujuha ruha mai junan mu asiri kan abin da yake bai da alaka da mutane amma musulunci bai zaba in ka ga balawo ya kama gidan wani kace shiga ɗauko abin da za ka ɗauko a babu ruwa na kaga wannan da an yi wani alƙali za a ma hukunci saboda za a cutar da ɗan uwanka ne musulmi Allah ya dasar da mu malam eh na'am a'a ko da ka kama matarka da wani in ka so za ka iya zama da matarka ba ma tunaninta ba ko da ka tarda wani yana mu'amala da ita ai akwai ma wanda akwai ma wanda ai akwai ma wanda suna rayuwar sa haka nan ya tazo ma to kawai shi ya dora ma kan shi wahala ko kuma Allah ya jarabe shi da san da bai iya rabuwa da ita kaga wannan ya halitta ni in ka ji eh kwarai da gaske daga gare ka ne yanzu ka iya ko ba ka iyawa ai mata arme duk abin da ta yayabo na gida ne saboda akwai alimi tsakanin ku ai baban zaba Allah yake ku killace matan naku ku san da wa kake mu'amala ku san da kaza ku san da kaza mai an ce nawan ki fata akwai durwa da lamko ta ba su dama su duk abin da ake so ko ba haka nan ba kana maraɗi a tura ma mata ka bishiyar itaranje daga ita sai wasu gurgudun ƙatta kaga akwai matsala ba itaranje ba ko daga nan zuwa tsibiri ne ai ba su san me zai faruwa ba to Allah ya dace da mu amma bai bai da wani matsala in ka so ka cigaba da zama da matar in baka so ba kuma ka ce wani tunda abin ya kai haka ni ne ke kawai ya yi amma musulunci bai da ya bar kaga musulunci addini ne adalci kenan akwai wanda imanin shi ya kai zai iya kaura kai to da musulunci ya ce a rabu da matar fa to kuma in aka rabu da ita sai ta cigaba da bannan fa amma yanzu in ka zama da ita kace wancan laifin da kake so Allah ya yi miki ni ya yi miki amma ina son dan Allah ki bar wannan abin daga yau kaga tana da kima wurin sa ko ba haka nan ba za a rinka bada misali a a ce kai akwai wani mutum mai imani la haula wala quwwata akwai shi to kaji ko to subhanallah to uku eh
Kyau.
shi kenan. Kaga ai musulunci yanzu ga musulunci ya hana shi matsawa. Ha? kuma wallahi akwai wanda zaka ga Allah ya azurta su da yajiya zai iya cewa ya yahe muka duniya da lahira kam amma akwai wani sahabi da yace ya Rasulullah ni da na ga wani tare da matata yace sai ya kashe shi annabi yace kuna mamakin kishin wani ko annabi yace ni na hiya kishi dan ni da na ga wani tare da dan ni ba ma san ni zabi ba sai ne na ji to ana san mu rinka kishin matan mu to duka yanzu an nuna mana mata ba a dubi shi bane haka aka nuna mana kawai shine zaka bar mace ka ta tabta kwalliya ta fita waje wallahi lokaci yayi wallahi ba za ka gane mace wata abu ce ba ko ka bari in kai ma'aikaci ne ka je ka gaya kake mu'amala da matan mutane a ma'aikatan ku macen da za ta buɗe ma baki ana hira ana wasa ana dariya har ku rinka kashewa da ita wallahi neman ta yana da sauki ai mace har in ta saki bakinta ta ma hira ko za ka iya sauya ta annabi ya ce inna fil kalami la sihra kun ga magana annabi ya ce akwai sihiri a ciki akwai wanda yake da daɗin bakin da zai hira ma mace tunani kai tsaye amma yanzu in tana tare da mijinta ne ko babu komai ta rika kallon wannan shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai dace mace ta yi balaguro ita kadai ba ba tare da muharramin ta ba shi ma nan wani masala ne to za mu saurara wa abinda muka karanta da dai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi mana Allah ya gwada mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya gwada mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata Allah subhanahu wata'ala ya zaunar da ƙasar Nijar lafiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya duk musulmin da ke da wani bukata na alkhairi Allah ya san shi ya san bukatocin shi Allah ya biya mishi duk musulmin da ke cikin wani kunci ko damuwa Allah subhanahu ta'ala ya yi mishi ya Allah ka ya Allah ka shirye da mu ka shirye da al'ummar musulmi baki ɗaya ya Allah ka shirye da mu ka shirye da al'ummar musulmi baki ɗaya ya Allah ka ƙara haɗa kawunan musulmi a duk inda suke ya Allah ka ƙara musu san junansu da ƙonar junansu da taimakon junansu ya Allah muna roƙon ka kai gafara ga uwayenmu ga malumanmu wanda suka rasu wanda suke rayu kuma ya Allah ka ka sa su cika da imani ya Allah ka raba su da kunya duniya da lahira ya Allah duk mutanen da ke taimakon musulunci da musulmai ta kowace hanya Allah ka taimake shi duk mutanen da ke kokarin janyo musulunci da musulmai kika ta kowace hanya yana shirywa ya Allah ka shiryar da shi kuma bai shirywa Allah mun damƙa shi da ka kai mana maganin shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته